الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أشيء قبل كراتم أشياء لسان تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين كتاب ولفر أستاذ الدكتور الشيخ العلامة المحدث محمد الثاني عمر موسى rijiyar lemo hafizahullahu ta'ala yau muna 25 ga watan rajab 1446 wanda ya dace da 25 ga watan januwari 2025 meladiya za mu tashi a darasi na biyu makanatul ulama fil umma makanatul ulama fil umma matsayin malamai a cikin al'umma للعلماء في هذه الأمة مكانة عظيمة ما لن يتي معلمي أتكن ونا الأمة سنة دمتعي مي جرمة ويكفي دلالة على مكانتهم ما لن يتي يا إساء يا إساء نوني أكم مطينسو كونهم ورثة الأنبياء kasance wasu maganin annabawa don ba su da wani abin da aka ce a kansu sai wannan to ya isa mutum ya ba su matsayinsu an ce magadan annabawa wannan shine ya gaji shine ya gaji annabi akan ayyukansa to wannan kaɗai ya isa in dai za ka daraja annabin to ka daraja shi fahim kumatu dinil umma su malamai su ne masu tsaron addinin al'umma umafi masu tsaro daga himaya masu tsaron addinin al'umma fa furratu aqidatiha kuma su ne masu gadi na aqidar al'umma tare tare addinin ayyuka na ibada a samu a yi shi daidai a gujewa abin da zai bata aqida a tare ta kar a fada wa shirka kar a fada wa kafirci a kuduri abin da zai kai zuwa ga aljanna malamai ne suke ta wannan tare-tare tare-tare haka suka tsarewa al'umma addininta suka zama masu gadi na aƙidar addini wal qa'imuna bit tafaddi li kulli man yas'a jahidan li tashwih al-islam wal qa'imuna sannan kuma su ne masu tsayuwa tsayin daka bit tafaddi don ba da kariya don kare don ba da kariya li kulli man yas'a jahidan wato ga dukkanin ko daga dukkanin wadda yake ko mai da abin mai da martani ba da kariya nan na nufin mai da martani masu ɗauki ba daɗi ko martani su ne wadda suke tsayuwa wato da yin martani li kulli man yas'a jahidan ga duk wani wadda yake kaiwa da komowa shine yas'a jahidan yana mai kokari ya tashwihir islam don bakanta musulunci bi nashr al-aqaid al-batila ta hanyar yada aqidu munana aw tabannil afkar al-haddama ko kuma dauko wato tunani tunani tunani masu masu rusa addini eh ko kuma dauko tunani tabanni shine mutum ya makalkalo kamar ya mai da abu ɗansa mutum ya je ya ɗauko wata kwangila ko ya ɗauko ya je shi ya je ya zauna a wani environment ko wani society ya ɗauki waɗansu ra'ayoyi ya shigo da su cikin al'ummar musulmi kuma ya ɗauki nauyin yaɗa su sawa'un sashi aka yi ko ba sashi aka yi ba shine tabannin afkarar alhaddama wato ɗaukowa tunani wadda suke masu rusa addini au idha'atal bid'i ko kuma yada bid'o'i wal khurafati da soki burusi khurafat dukkan abinda wato hankali lafiyayye ba zai karba ba kamar yanzu canfi wal khurafati dakhila ala islam wato da soki burusi wanda suke kutse wa musulunci kun gane wani abu da malai ke faɗa mana daga cikin daga cikin ayyukan malamai da ɗawainiyarsu shine tunkaran waɗannan matsalolin yanzu ko shi malam Allah ya saka masa da alkhairi ya samu kansa a wani zamani ne da yasa ya zauna yayi wannan rubutun domin wannan hidimar yaya za a yi a ba da kariya wa addini ta hanyar martani wa waɗanda suke ƙoƙarin su ga sun bakanta musulunci ta hanyar martani ga waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa munanan aƙidu ta hanyar martani ga waɗanda suka rungumo tunani mai rusa mai warware kullum da annabawa suka kulla na musulunci sannan kuma suwaye suke yunkurin yaɗa bidiyo'i da soki burusi wanda suke kutso shi cikin addinin musulunci dole idan babu malamai masu karkaɗe irin wannan abun to ba a farga ba sai a samu musuluncin gaba ɗaya ya canza salo ya zama wani abu daban fahim kama wasafahumul imamu ahmad bin hanbal malamai kamar yadda imamu ahmad dan hanbali ya siffanta su su ne ya da'una man dalla ila al-huda wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-'ama fa kam min qatilin li iblis qad ahyawhu wa kam min dallin ta'ihin qad hadawhu imamu ahmad yace malamai anan kirari yau malamai ya da'una man dalla ila al-huda suna kiran wanda ya bata zuwa ga shari'a wa yasbiruna minhum ala al-adha sannan suna yin hakuri akan cutarwa daga batattun wanda ake kokarin shiryar da shi din shi kuma yana cutar da mai shiryar da shi suna hakuri kuma akan wannan cutarwa a kan wannan hali ne na malamai ba za ka yi da'awa ba in kana fushi in kana fushi ba za ka yi da'awa ba daga cikin halin da ya kamata mu gyara ɗalibin ilimi ne a gaban malaminsa in an masa faɗa sai ya daina zuwa karatu in bai samu littafi ba sai ya daina zuwa karatu in malami ya masa ba daidai ba sai watsar to in har a wajen ɗaukan karatu zai zama haka zai iya juran karantar da mutane zai iya juran yin wa'azi zai iya juran walakanci a cikin wannan al'amarin yadda ɗaukan karatu yake saboda Allah yadda da'awa take saboda Allah haka daukan karatu yake saboda Allah ba kowa za ka daukan kaza kai ba littafin ka ne na kiyama to ba zancen zuciya ko fushi a maganar daukan karatu in dai ka shiga wannan hidimar to zuciya ba taka bace kai kan zuciya ka sai ta niyya amma an raba zuciya banda kai bata taso ba kun gane shi yasa Allah ya ba mu misali a cikin Alkur'ani mai girma da Annabi Yunusa sai Allah misali ya bayar da shi da ya wa'azin ya wa'azin ya wa'azin ya ga abin ya ta kira kawai ya watsar yi ya watsar kawai abin sai ya kama hanya ya tafiya sai ya bar garin ma tunda ba su mutunci to ka gani sai Allah madaukakin sarki sai ya jarabe shi wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi zannun ana nufin annabi Yunus tuna lokacin da ya tafi mughadiban yana mai fushi ya watsar da da'awa wa zanna allan naqdira alaihi sai yake ganin cewa ai shi namu ne ba za mu kuntata masa ba to me faru da shi Allah sai ya masa jarrabawa da ya bada labari wanda ya shigo cikin wannan harkar zancen zuciya bata taso ba sai kan zuciya sai dai ta me sai ta niyya don haka suna haƙuri akan cutarwa yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mauta sannan suna raya matattu da littafin Allah wai matattu fa ba ku dalwan ilimi ne yawa suna raya matattu da littafin Allah wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-ama suna kuma suna kuma nuna ko suna kallawa ahla al-ama makafi bi nurillahi da da hasken Allah suna haskawa makafi da hasken Allah fa kam min qatilin li iblis qad ahyahu malan yace nawa iblis ya kashe suka raya wa kam min dallin ta'ihi qad hadahu yace nawa batacce kidimamme ta'i eh kidimamme dal batacce ta'i kidimamme ah kad hadauhu suka shiryar da shi nan mu bambanta abbal shine wanda ya bata bata irin ta addini bata irin ta addini shine dal batacce ta'i shine wanda ya bata bata hissiya bata na sanin wuri dumalan ya hada su anan kowanne kuma da ma'anarsa ta haka idan mutum ya bata kayi bako sai kada da shi kaga sa ya bata ba za ka ce dalla fulanu ba ha dalla zaifi bako na ya bata sai mu dauka cewa ya bata batan addini sai ka ce ta iha fulanu wani ya bata anan za mu gane cewa ya ji abuwa ya kasa dawa an gane ko a akwai wani wata tsokala da da kai Ibrahim da shine yake yi yake a wani a wani cikin cikin yan uwa cikin malaman mu abauci wai jagoran mahajjata wai an je gabatar an je wani taro a makka wajen gabatarwa to shi jagoran namu na mahajjata shi an dora shi aikin kula da alhazai da suka bata ne alhazai da suka bata shi yanki ne mai kudin an ji labarin wani alhaji ya bata za a gaya masa an gashi a wuri kaza shi kuma duk ya san makka ya san madina zai je wurin sai ya taho da shi idan kuma an kai shi ofis ne ma na mahajjata a can zai je can ofis din sai ya dawo da shi gida to wai an je gabatar da shi ne sai aka ce to wannan shine ra'isu bale wa ra'isu bale bata ce goma bata ce kaga ra'isu bale ga ya yawwa shi ma bataccen ne ke طيب وكم من ضال تائه قد هدوا nawa ne batacce kiɗin mai wanda malamai suka shiryar da shi suna nan da yawa malam yace waradat nususun kathira fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam nasoshi da yawa sun zo a littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tadullu ala fadlil ulama wanda suke nuna falalan malamai wa idami makanatihim inda Allah da girman matsayinsu a wajen Allah ya Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka alladhina amanu minkum waɗanda suka yi imani daga cikinku walladhina utul ilma kuma yana ɗaukaka waɗanda aka ba wa ilimi darajat da matakai matakai in ka so ka ce yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku walladhina utul ilma kuma waɗanda aka ba ilimi sai ya zama alladhina utul ilma asafi ne na sifa akan alladhina amanu sai ya zama ƙarin sifa ne sun yi imani kuma an ba su ilimi daraja to su Allah yana fifita su yana ɗaukaka su mataki mataki kaga kenan idan an ce waɗanda aka ba musu aka ba suke suka yi imani aka ba su ilimi ana ɗaukaka su matakai na girma daban-daban to akan su ake ɗaukaka su akan masu imani ba mai ba ilimi akan masu imani ba ilimi shi yasa malam yace akhrajad darimi wal hakim al-imam ad-darimi cikin sunan da al-hakim cikin mustadrak sun fitar da hadisi an ibn abbas radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Abbas kala yarfa'illahu alladhina utul ilma 'ala alladhina amanu bi darajat gari Allah yana ɗaukaka waɗanda aka ba su ilimi wannan ya kage okay Allah yana ɗaukaka waɗanda aka ba su ilimi ko 'ala alladhina amanu akan waɗanda suka yi imani kuma ba me ba ilimi darajat da matakai na girma daban-daban gani da wannan ayar ma za ta an karar da kai cewa duk wanda yake da ilimi na addini a cikin mummunai to ka sani cewa Allah madaukakin sarki ya daukake shi akan zallan mummuni ba ilimin addini da aka ce darajat to ai ilimin ma shi ma me shi ma darajat ne ilimin madrajat ne da gurgudan ilimin ka gurgudan martabarka gurgudan martabarka eh to haka waɗansu da Allah ta'ala yake ba su kabuli a ilimi eh kabuli a ilimi wa akhraja tirmidhi bi sanadin sahih tirmidhi ya fitar da hadisi da isnadi ingantacce an abi umamah al-bahili radiyallahu anhu kala ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان an ambata manzon Allah sallama wasu mutum guda biyu ahaduhuma abidun wal akharu alim ɗaya daga cikin su mai bauta ne ɗayan kuma malami ne fa qala rasul sallama sai manzon sallama sai yace fadlul alimi ala al abidi ka fadli ala adnakum yace fifikon malami akan mai bauta kaman fifiko na ne akan kaskantaccen cikin ku gane bambancin? fifikon annabi sallama ba akan abubakar ba ba fifikonsa akan abubakar ko akan umar ba akan na ƙarshe ka tuna wanda za ka tuna lokacin sahabbai wanda yake shi ne ƙarshe-ƙarshe cikin sahabbai wajen ƙarancin ɗaukan karatu da yawan laifi ai ana samu ko ga wani an kawo shi ya sha giya an kawo shi ya sha giya an kawo shi ya sha giya suka ji za su kashe shi ce a a kar ku taimaki shi idan akan dan uwanku yana son Allah da manzansa kaga yana nan a musulmin sa amma ordinary fara hula ko ba haka ba yace to to fifikon malami akan mai bauta ku duba mai bauta kaman fifiko na akan kaskantaccen cikin ku shi fa wannan mai bauta ina ga wanda ko bautar baya yi ko bautar baya yi mai bauta ban an ta mai bauta shine sa'imun qa'im ga yawan azumi ga yawan sallah ina za ka je masallaci daga ina masallaci sallah qiyamul layl sadaka zumunci amma bai karatu ba saboda za a iya samun ina abubuwan ya dinga yin su da ka da ka babu ilimi zai barbaɗar da wasu ma saboda babu tunda da jahilci ke yi shi ne illar bauta ba ilimi to amma wani lokacin mutane sai su ga darajar mai bauta ba su ga darajar malami ba ba su ga darajar malami ba musamman an gaice shi taro ya je shi kenan zai ce shi taro abuja ya je shi kenan daga nan sai a zazzage shi zage shi a cikin masa mutunci ba a ganin alfarmar da Allah ya masa ta malanta. Sai, a wajen afdaliya, malam ya ce, fiskar fifikon kuma an na naf'al ilmin muta'addin amfanin ilimin mai ƙetarawa ne, wa naf'al ibadati kafirun amfanin ibada kuma ta ƙaitacce ne. ma annal ilmu fi nafsihi fardun tare da cewa shi ilimi a ƙashin kansa farale ne wa ziyadatul ibadati nafila yayin da kuma ƙarin ibada kuma yayin da kuma ƙarin ibada kuma nafila ne kun gane malakin din shi ilimi a ƙashin kansa farale ne na ce ilimi a ƙashin kansa farale ne shine ba tare da mun dubi ilimin me ba ilimin qur'ani ilimin hadisi ilimin aqida ilimin tajwidi ilimin fiqhu ilimin kaza ilimin sira ilimin kaza ilimi a dunkula a kashin kansa farali ne idan aka ce an watsar da ilimi gaba ɗaya ba a yin sa to an yi laifi dole a ilimi amma ai mun yi la'akari da ɗaiɗaikun ilimin da ɗaiɗaikun mutane kuma to shine sai a ce masa farzu kifaya ne farzu kifaya ne sannan kuma gwane wani shi bai waje ba a kansa ba ko gwargwado kaza shi ne wajibi gwargwado kaza ba wajibi ba ne to amma a dunkule a bar ilimi gaba ɗaya to wannan laifi ne zai kai al'umma zuwa ga fushin Allah a ce ana yin sa kuma to shi kenan to anan ne sai wasu sai sara ba sai kowa ya kai wani mataki na ilimi ba sannan magana ta biyu kuma da malam ya faɗa ya ce ita kuma ibada ƙari na fila ne me yake nufi da ƙari ƙari akan abin da aka wajabta maka yanzu an ce abid in fa an ce abid ana nufin me na filfili eh ba wai mai rike farilla ne shine abidi ba dan mutum yayi ramadan gaba ɗayansa sai a ce masa abid kawai musulmi ne mumin dan mutum yayi salloli biyar a rana sai a ce masa abid a'a wanda ya nace wa nafila shi ake cewa abid to kun ga in kun kula ilimin a ƙashin kansa farali ne ita kuma ibada wacce za ta sa mutum ya zama abid din nafila ce kun ga ta wannan fiskar ma wanne ne a gaba ilimi ne a gaba ilimi ne a gaba ويدل على هذا ما أخرجه الطبراني wato kuma wata jarrabawa da Allah ta'ala ya sanya wato sai ka ga da yawa waɗanda suke da nashin ibada ba malamai ba ne a yanzu a da dai akwai za ka samu malamai kuma da nashin ibada amma daga baya-baya za ka samu masu nashin ibada ba malamai ba ne kuma faɗin haka da annabi sallama ya nuna nuna maka cewa tun dama akwai wannan ana samun wannan din me nacin ibada kuma ba malami bane malami kuma bashi da nacin ibada to amma duk da rashin nacin sa ga ibada kuma ya fi mai ibada saboda ilimin da ke dauke da shi da amfanin da yake bayarwa amfani ne da yake tsallakawa yake ketarawa ya amfani wasu mai bauta ku shi kaɗai yanzu da yau na waye gari ina azumin nafila na kasa wannan karatu ko ka waye gari kana nafila ka kasa zuwa wannan karatu da a ce a yi karatun a ajiye azumin wanne ya fi za ka yi darasi bayan asuba in ka tashi cikin dare kai kiyamun laili ba za ka iya darasin ba in kuma kai bacci har zuwa asuba in ka tashi za ka iya darasin wanne ya kamata ka yi amma ba kowane lokaci ba kuma eh saboda ai ba za ka ba za ka haska wani ka kona kanka ba eh to haka ne al'amari daga cikin ɗalibanmu akwai lokacin da muke darasi karatukanmu na litinin da alhamis da muke na bayan magariba daga cikin ɗalibanmu akwai waɗanda ba sa zuwa dan taba tuntuban wani nace masa me yasa sai ce wala azumi yake idan ya sha ruwan nan sai ya ji gaba ɗaya ba zai iya nace to ai gara ka wuni baka yi azumin baka zo karatu gara maka haka akan a ce saboda kayi azumi ba za ka je karatu ba da me ake azumin ka ba da ilimi ba abin da jahilci kuma ai babu martaba ويدل هذا ما أخرجه الطبراني ويدل على هذا ما أخرجه الطبراني yana nuni akan hakan akan haka abinda tabarani ya fitar min hadisi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallama muallimul khaira yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bihari annabi sallallahu alaihi wasallama yace mai koya wa mutane alheri yastaghfir lahu kullu shay'in kowane abu yana nema masa gafara hatta al-hitanu fil bihari har kifaye a cikin ruwa a cikin kogi suna nema masa gafara eh eh ina gane ba muallimul khaira eh muallimul khaira zan ce ana na yanzu yawa eh wa ilhamul hitan listighfarin lahu malam ya ce kuma ilhami ilhami nau'i na wahayi ko yawa a san Allah ta'ala ya sanya wa halittarsa ya sanya wa halittarsa wata fahimta a cikin zuciya kai tsaye shine ilhami nau'i ne na wahayi shine a manan shu'uri na zuciya a ce masa ilhami yasa wanda wanda yana zaune a jikin kango ko a jikin bishiya sai ya tashi yana tashi sai wani abu ya faɗo ko daidai da ya tashi sai ya ce kamar wanda aka min ilhami ilhamin ne ai sai aka ce ka tashi magana aka da zuciyarka wa ilhamul shaitan listighfarin lahu malam yace wato a saka saka kifaye nema musu gafara a malamai ƙila wasu suka ce li'annaha kulikat li masalihil ibadi wa nafihim domin su ranar dabbobi an halicce su ne don maslahar bayi da amfaninsu wal ulama'u humul ladina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum malamai kuma su ne waɗanda suke bayanin abin da ya halatta na waɗannan dabbobi da abin da ya haramta wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafi ad-darari anha kuma suke yin wasiti da kyautata musu da kuma tunkuɗe musu cutarwa ba iya kifaye ba tunda hadisin ya yi magana akan kullu shay komai da ke sama da ke ƙasa sai aka ce hatta hitan har ma kifaye a cikin ruwa wato dukkan tun Allah suna nema malamai gafara saboda mai saboda malamai suka ce halittun an halicce su ne domin amfanin bayi maslahar bayi da amfaninsu to malamai kuma su ne suke bayanin halal da haram na halittun da yadda za a amfana da su da kawar musu cutarwa in har malamai suna buga misali yanzu malamai suna suna yin wa'azi a wuraren da ake yawan ake yawar suntar kifi ake yawan su na kifi cewa a nisanci su na lantarki wannan azabtarwa ne sannan duk wanda ya san zai ciro kifi ya wurgar da shi ba ci zai yi ba wannan zalunci ne kawai ya tsare masa numfashi ya kashe shi kuma ba amfani zai da shi ba ya riɓe a wajen ya lalace wannan zalunci ire-iren wannan karantaswa da malamai suke yi suke ba da hakkin halittu har hakkin bishiyoyi malamai suna bayarwa hakkin dabbobi da na cikin gari da na jeji duka malamai suna to wannan yasa sai Allah ta'ala sai ilhami wa dabbobi suke nema wa malamai gafara Allah saboda su ma basu bar su ba wajen bayanin hakokin su wal ulama wal umara'u sannan da malamai da shugabanni hum wulatul amri sune fa madadinta lamari alladina tajibu ta'atuhum fi ta'ati Allah wa rasulihi wanda wato yake wajaba ai musu da'a cikin da'ar Allah da manzo wato da'a da bata kaucewa Allah da manzo ba قال تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا قوم مني wa Allah da'a ku ma'aikin Allah da'a wa ulil amri minkum da majibin ta lamuran cikin akhraj al hakim min hadith ali ibn abi talha imam hakim ya fitar da hadisi na ali ibn abi talha an ibn abbas fi qawlihi ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ya'ni ahlal fiqhi wad din abun nufi ahlal fiqhi wad din abun da ake nufi da ulul amri masana fiqhu masana addini wa ahlal ta'at wa ahlal ta'ati Allah kuma da kuma ma'abuta yi wa Allah da'a alladhina yu'allimuna an-nasa ma'ali dinihim waɗanda suke koyawa mutane darajojin addininsu wa ya'murunahum bil ma'rufi suna umartansu da kyakkyawa wa yanhaunahum 'anil munkari suna hana su daga aikata mummuna fa awjaba Allahu ta'atahum sai Allah ya wajabta ai musu da'a naka idan an ce ulul amri ba ana nufin kadai ai gwamnoni da shugaban kasa da sarakuna iyayen kasa wa a'a yawanci malamai ma suna gabatar da malaman addini ne cikin ulul amri kafin kafin waɗanda suke rike da albashi an gane ko haka ba a cire malamai daga cikin ulul amri idan waɗancan su suna rikon ƙasa za su yanka ƙasa za su yanka gona za su bayar da gona za su bayar da fili waɗannan kuma za su bayar da albashi za su kafa majalisa ta shari'a da majalisa ta 'yan sanda za su shimfiɗa hanya to su ma malamai su kuma su ne waɗanda suke kiwon ruhi suna kiwon ruhin mutane suna ba su abinci da ruwan sha irin na ruhi don haka yadda waɗancan suke da gudumawa a rayuwa haka malamai suke da gudumawa a rayuwa ka iya cewa gudumawar malamai ma shafi shafi girma da muhimmanci don haka idan za a ce ulul amri to malamai suna cikin ulul amri kar mu manta ana gaya mana matsayin malamai na cikin al'umma wa bayyana imamu ahmad rahimahullah imamu ahmad ya bayyana shiddata hajatin nasi ila ilmi sananin bukatuwar mutane zuwa ga ilimi wa annaha fawqa darurati ta'ami wa sharab bukatuwar su zuwa ga ilimi ta haura bukatuwar su zuwa ga larurin ci da sha faqala Imam Ahmad sai yace annasu ahwadu ila ilmi mutane sun fi bukatuwa zuwa ga ilimi minhum ila ta'ami wa sharabi sama da bukatuwa su zuwa ga ci da sha li anna ta'ama wa sharaba domin ci da sha yuktadu ilayhi fil yawmi marratayn aw thalatha ana bukata ne a wuri sau biyu ko sau uku wal ilmu yuktadu ilayhi kulla waqtin shi ko ilimi ko da lokaci ake bukata ويقول الإمام أبو بكر الآجري أبو بكر الآجري آه المتوفى عام 360 أشكل كتاب أخلاق العلماء الآجري أنا ده كتاب الشريعة وهنا ده كتاب عقيدة ونقرر آه الشريعة من الإمام الآجري عقيدة أهل السنة والجماعة شهر التافي ينا شيوا فما ظنكم رحمكم الله بطريق fihi afatun kasira yace me kuke me kuke zato Allah ya muku raham rahimakumullah akwai wani malamin mu Allah ya kara masa kariya Muhammad al-Muqtar ash-Shaqiqi al-Jakni wanda yanzu udu ne na hayat kibar ulama a kasar Saudiya lokacin da muke karatu a Madina yana darasin Umdatul Ahkam da Umdatul Fiqh a masallacin haramin madina to wannan zo irin wannan gaban na kantina shi wato nan da aka ce da imam al-ajuri ya ce fa ma zannukum sai ce rahimakumullah wannan rahimakumullah jumla ce da malamin fiqi na yawan gaya mana ita don girmama don girmama abokan magana idan zai faɗi magana wani lokacin ko mai taɓa zuciya ko magana ce wacce take da kunya faɗarta to sai ya faɗa haka ko magana zai yi akan tsuguno bayan gida saboda zance ne da yake abun da ɗan kunya haka sai ya ce rahimakumullah sannan sai ya faɗa eh ko wani abun dariya in zai faɗa sai ya ce rahimakumullah haka mutumin nan yake girmama mu yake daraja mu alhalin mu ne ɗalibansa a ƙasa da littafi a annun amma haka yake girmama mu furucinsa da lafazinsa daɗin ji da shi da wani bawan Allah a Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Badar Malam Abdulrazzaq wanda shi yanzu ya fi malam shi zai shahara a yanzu to da galibi masu bibiyar social media za su ga Malam Abdulrazzaq na gidan Malam Abbas to wannan bawan Allah shi ma idan kai alaka da shi in dai kana in dai kana da kyakkyawar niyya to zaka ji tsoron Allah maganganunsa da siffofinsa da yanayinsa wato abin koyi to ire-iren waɗannan da suka mutum tarbiyya wato zai zama zai zama rabbani da ake bukata Allah ya sanya musu Malam Ajiri ya ce fa ma zannuku me zatonku rahimakumullah Allah ya ji kanku bi tariqin fihi afatun kasira da hanyar da take da matsaloli da yawa afat matsala ya danganta da da menene in afat ne a jikin mutum shine tawaya gurgunta ko kuturta ko makanta ko waye ne afat idan a bishiya ne misali ko rashin ƴaƴa ko borin abinan yabanya ko waye waye da sauransu shine afa in gona ce fari ya kama ta ta ki haifuwa da yawa afa in hanya ce ramuka ramuka da faffashewar abinan duk ana ce ana ce masa afa me za ku ce me kuke zato game da hanyar da fiye afatun kafira tana da matsaloli da yawa kamar ce ramuka da yawa wa yahtaju nasu ila sulukihi ko mutane suna sun bukatu zuwa ga shiga hanyar fi lailatin zalma a cikin dare mai tsananin duhu fa in lam yakun fihi misbahun wa illa tahayyaru to in aka ce fa in lam yakun fihi misbahun da sai a ce tahayyaru idan babu fitila a cikin hanyar nan ta hayyaru sai su rikice da ba za a samu illa ba ko kuma a ce fa in yakun fihi misbahun wa illa ta hayyaru sai zama za a cire lam a can saboda illa na fiyu ne lam na fiyu ne ba za su haɗa a cikin jimla jimla jumlolin nan guda biyu ba ɗaya musbit ne ɗaya nafi da haka in an ce fa in yakun fihi misbahun isbati ne sharadi ne isbati ne wa illa tahayyaru nafi in ya zama akwai fitila shikenan wa illa in ku babu tahayyaru za su rikirkice in kuma an yi nafayi da farko fa in lam yakun fihi misbahun in babu fitila a hanyar ya kuke gani tahayyaru eh zai zama jawabu shar za su rikirkice don haka wannan illa ɗin sai a yi abin a kanta ba a goge ta ba yau faƙayyadar lahu lahum fihi masabiha ku lahu sai Allah maɗaukakin sarki sai ya hore musu shine ƙayyaba ya hore musu fitilu ku lahum wanda suke haska musu hanya fasalakuhu ala salam sai suka shiga cikin hanyar cikin aminci wal afiya da lafiya thumma ja'at tabaqatu minan nasi sannan sai wasu wasu rukuni eh sai wasu rukuni ko wani wata wata tawaga ta mutane suka zo su la budda lahum min suluki fihi dole su ma sai sun bi hanyar fasalaku sai suka bi hanyar fa bainama hum kadhalika suna nan a cikin hanyar suna tafiya id tufi'atil masabihu kasau sai fitilun suka dauke fa baqu fi zulmati sai suka zauna a cikin duhu fa ma zannukum bihim ya kuke zaton su hakadal ulama'u malai yace haka malamai suke din nasi a cikin mutane la ya'lamu kathirun minan nasi kaifa ada'ul fara'id da yawa daga cikin mutane ba su san yaya ake sauke farali ba wa kaifa tinabul maharimi da yawa cikin mutane ba su san yaya ake nisantan haram ba wala kaifa yu'badu Allah fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu wato sannan kuma su san yaya ake bautawa mutane cikin dukkan abin da halittun da suke bauta masa ya ake bautawa Allah ba su san yaya ake bautawa Allah cikin dukkan abin da halittun da suke bauta masa ba illa bi baqa'il ulama sai da wanzuwar malamai fa idza mata al ulama'u idan malamai ku suka mutu tahayyaran nasu mutane ku za su shiga rudani fa darasal ilmu bi mautihim sannan ilimi kuma zai kaskanta da mutuwarsu ilimi zai kaskanta da mutuwarsu wa zaharar jahalu sannan kuma jahilci shi kuma zai bayyana da mutuwar malamai wa wasafa al'allamatu ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim ya siffanta al'ulama a malamai da kauli da fadin sa fahum fil ardi bi manzilati an-nujumi fi samai malamai a ban kasa suna matsayin taurari ne a sama bihim ya tadin shiranu fi zalma da su ne kidimamme yake shiryuwa a cikin duhu wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila ta'ami wa sharabi bukatuwar mutane zuwa ga malamai ta wuce bukatuwar su zuwa ga ci da sha wa ta'atuhum afradu alaihim min ta'ati al-ummahati wal aba yiwa malamai biyayya ya fi zama dole a kansu sama da yi wa uwa da uba biyayya bi nasfil kitabi ibn al-qur'ani qala Allah ta'ala Allah mutaki ya ce ya ayyuha allazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wa kullu ma yuzkaru min fadilati al-ilm malaka duk abin da ake ambata na falalar ilimi والعلماء da malamai inma huwa fi haqqil ulama'i al'amilin ku sani cewa fa a haƙƙin malamai masu aiki al abrar al muttaqin masu biyayya masu tsoron Allah alladhina qasadu bi ilmihim wajha Allah al karim waɗanda suka nufi fiskar Allah neman yardar Allah da ilmin su wa zulfa ladayhi fi jannatin na'im wanda suka nufi kusaci da Allah madaukakin sarki a cikin aljannan ni'ima la man talabahu laman talabahu bi su'i niyya ba fa ana yi ne da wanda ya nemi ilimi da mummunan niyya ba aw khubuthu tawiyya ko kuma ya nemi ilimi da mummunan manufa tsawiya ai damir da sarira damir wa sarira shi ne tsawiya ba ba wanda ya nemi ilimi da mummunan manufa ba awul awli agrazin duniyawiyya ko ya nemi ilimi don wasu manufofi na duniya min jahil ko dai matsayi au malin ko dai dukiya au mukasaratin fil atba'i wa tullabi ko kuma neman shi ma ya tara ɗalibai da mabiya duk wanda ya nemi ilimi don wannan ba da shi ake ba jama'a an gane ulama usu malaman banza za mu shiga magana akan malaman banza sina'atul ilmi ka sa'ir sana'i allati yumarisuha al-insan malam yace sana'ar ilimi kamar sauran sana'o'i ne wadda wadda mutum yake gogayya da su wadda mutum yake gogayya da su an ce sana'ar ilimi kun san yawanci an ce sana'ar an dauka sana'ar neman kuɗi ko to abinda mutum ya shagala da shi to abinda mutum ya shagala da shi a wuninsa da daransa kuma neman sa ake yi a bayar da shi kaga bi ma fihi ilm bai ilimi a ciki to wannan sana'a ne yujadu min bayni man yata'ataha al-arifuna biha ذو خبرة فيها وهم الذين يحافظون عليها ويحمون حماها ويعرفون قدر من يزاولها ويوجد من بينهم الدخلاء الذين تصوروا محرابها ودخلوها من غير بابها وعاثوا فيها وباسمها فسادا ما لا يوجد من بين من يتعاطاها أنا سام sakankanin waɗanda suke ya ta'afaha sakankanin waɗanda suke suke suke suke wato riko riko da wannan sana'a ta ilimi al'arifuna biha ana samun masana lalle suna riko da ilimi kuma masanin ilimin ne masanin sana'a ce zawu khibratin fiha kuma suna da zurfin basira a cikin sana'ar ta ilimi wa humul ladina yuhafizuna alaiha waɗanda suka san ilimi kuma suke da zurfin khibra experience zurfin basira a cikin sana'ar ilimi to su ne alladina yuhafizuna alaiha su ne waɗanda suke kiyaye wannan sana'ar ta ilimi wa yahmuna himaha kuma suke tsare iyakokinta wannan sana'ar wa ya'rifuna qadra man yuzawiluha kuma su ne suka san matsayin wanda yake gogayya da ita yuzawil ayu marisu su ne suka san matsayin wanda yake gogayya da wannan sana'ar ta ilimi ji wannan wannan bawa Allah wannan dattijan mara ɗayar bauchi wai yakan ce malami shi ya san malami wannan ibarar tasa ibara ce ta gaskiya amma aka yi nufin barna da ita haƙƙun urida bil batil gaskiya ce amma barna ake so a yi da ita to malami shi ya san malami yawanci in yi wannan kurcin yana zagin malamu malam gumu cewa ba malami ba su suka san malamai yana ba da misali ni wannan kalmar yana ba da misali cewa ko kanakanci wurin ka da kai ka je gareji idan ka je ka kai gyaran abin hawanka baka nake sai ya ce maka mai kwamon su bana sha biyu shirgi za ka ɗebo masa ka ɗirgo sha biyu ka kawo masa ya ce amma yaro ɗan ƙarami da yake aiki a wajen ashi ya ce ba ni sha biyu sai ga ya ɗauko guda ɗaya saboda fannin su ne to wanda ya shiga fannin da ba nasa ba to zai yi ɓarna da yawa da haka asalin jimlar jimlar ce ta gaskiya cewa malami shi ya san malami jahili bai san malami ba to shi ne malam yake cewa yake cewa waɗanda suka san ilimi wannan sana'ar ta ilimi to sun san ƙadar man yuzawiluha sun san matsayin wanda yake yake gogayya da haka wa yujadu min bainihim amma fa a tsakankaninsu ana samun addukhala ‘yan kutse. Allazina tasawwaru mihrabaha wanda suka tsallaka suka tsallaka harabar sana'a ta sama eh mihrab shine farfajiya sai suka tsallaka farfajiyar sana'ar wa dakhaluha suka shiga min ghairi babiha ba ta kofar sana'ar ba wa asu fiha wa bismiha fasadan suka lalata shine asu ai atlafu sai suka lalata a cikin sana'ar wa bismiha suka kuma lalata sunan fasadan da barna su ma suka fito kamar malamai sai suka ɓata sana'ar suka ɓata kuma me so suka jawo malamai zagi suka jawo masana zagi wa wujudu dukhala fil ilmi mala yace samuwar yan kutse a cikin ilimi wa bainal ulama'i kuma a tsakankanin malamai yace khatarun jasimu hatsari ne mai girma ala addini wa ahlihi akan addini da masu addini iz ifsaduhum la yaftasiru ala al-abdani fa hasb malam yace domin barnar su ba za ta takaita akan ayyukan jiki ba kadai barnar su ba wai ba wai kadai ba za ta tsaya a cewa su su gaya wa mutane su koya wa mutane mummunan sallah ko su koya wa mutane mummunan azumi ko su ba su fatawa su ta bata cinikayyarsu da auratayyarsu wato barnar ba za ta tsaya a iya ayyuka ba bal yasilu ila alqulubi wal adiyan barnar su tana kaiwa zuwa ga zukata da kuma addinan mutane wa katratu haula'i dukhala mala yake yawaitan irin waɗannan yan kutse ala sina'atil ilmi kutsan su a cikin sana'ar ilimi auqa'a kaseeran min al'amma fi hayratin azima ya ya jefa da yawa daga cikin yan cikin gari ina ce al'amma ko da ake nufi yawanci na kan ce yan cikin gari me nake nufi da yan cikin gari magari wanda ba sa karatu eh in kace jahilai kamar ka abu nan ne ko jahili kamar da zagi zagi a eh cikin gari wanda ba ruwan su eh hidima su kawai suke ba abin da ya dame su da neman ilimi to wannan auka a kasira min al'amma wato ire-iren waɗannan masu kutse cikin ilimi sun jefa da yawa daga cikin 'yan cikin gari fi hairatin azima a cikin rudani mai girman gaske hatta sa'uba alal wahid minhum at-tamayyuzu baina alimin bi haqqin wa baina dakhilin za'ifin har ma sa'uba alal wahid minhum har ma wani a cikin su a cikin gari zai masa wahala at-tamyizu baina alimin bi haqqin bambance tsakanin malami na gaskiya wa baina dakhilin da kuma dan kutse za'ifin dan boji za'if ai muzawwir yuboci ba ta iya bambanta tsakanin malamin gaskiya da malamin boci kuma hakan mutane sun rude sun rude in za kun kana bi ta kan hanya ko ta tasha ko ta waye in mutane suna magana yanzu da yanzu nan da aka tilasta mana shiga motar fasinja ba abinda ba za ka ji ba wallahi ta hanna manta da hulɗa da motar fasinja yanzu da na koma cikin motar fasinja malam za ka ji abin tausayi abin takaici da yawa Allah za ka ji abubuwa malam mutane ana cikin rudani kuma wani abin aka shiga wannan fagen fagen harkar addinin nan da malinta wallahi in ka ji yadda ake kallon masu harkar malintan nan malam abin bai baka tsoro kwata kwata ko waɗanda suke ganin yanzu ba malam su yayin iska wallahi hakan yanzu ba malam kawai yanzu duk kaza ne kuma ba komai bane abin da malam yake faɗa ɗin nan yan kuɗi ne suka shigo cikin hidima suka shigo cikin harkar ta kan katanga suka faɗo ba ta kofa ba sai suka lalata harkar gaba ɗaya sai zama ba mutunci yanzu wannan gayyatar da ake yi ta qur'anin nan Sheikh Abdullahi Balalau bai buɗe baki yayi gayyatar ya faɗa ku ji yadda ake ga masa har da yayin zanen ai ya kamata a ce ko ba komai ai kara amma wallahi ba kara ma kowa da abin da yake a bada uzuri uzuri wanda kasancewa kokari yake ya kwatanta daidai kokari yake ya kwatanta gaskiya wanda kasancewa abin da kake faɗa da shi shi ma yana faɗa da shi sai kai kamar ya faɗa masa to nemi uzuri kafin ka ce komai me yasa aka yaya abin yake a'a amma saboda duniyar ta riga ta zama abin da ta zama sai zama kawai yanzu ba wani wanda yake sai ya magana sai an masa martani kuma yanzu ka duba duk duk wanda ka sani wanda yake mai karantarwa ne a yanzu wane ne wanda ba a masa martani ba kuma martani fa na ilimi ba wai matsala ce ta ilimi kuskure ake ake masa raddi dan ai gyara ba a cikin mutunci kawai babu daga nan za a gane cewa al'umma sun rude an rasa malami an rasa malami kuma da in an tambaye ka mai ce illar yan kutse yan kutse ne suka shigo cikin hidimar kuma ana ɗaukar nauyi yanzu ƙur'aniyun ɗinnan wanda da da fitila suke yawo da daddare suke bi kasuwanni da tasha su je su yi wa'azi su kama hanya su tafi kamar ba ruwansu da duniya amma yanzu in ka ga su ma yadda suka zama kana gani ka san akwai hidimar kwangila a cikin al'amura to akwai abin tsoro kuma sai aka zo maimakon a dinga sa mu nan da aka yi mana tarbiyya ta littafi malaman mu littafi suka gwada mu tun farko da ilimi ya koma littafi da can an gan shi a matsayin aibu amma daga baya sai ya zama gata wa addini da ilimi ya koma littafi sai ya zama gata wa addini to sai ya zama ana tafe ana tafe ana tafe sai zo wanda ya ɗauko littafi yake koya ma karatu da littafi yanzu shine masoyinka kuma duk wanda yanzu ya zama ba littafi yake sawa ba surutu kawai yake da fashin baki surutu kawai yake yi da fashin baki tsakani da Allah duk wanda suka mai da hankali a kansa za su samu matsala a addini sai a wayi gari mutum ya zo ya zauna ya soki bukhari ya soki muslim ya soki ahmad ya soki muwatta ya soki kaza ya soki kaza ya ci mutuncin mutanen kirki da baki da hausa ba littafi ya sa yake koyarwa ba su kuma waɗannan bayan alal littafi suka rubuta duniya ta karɓa hannu biyu yanzu don allah mutum da bakinsa ya rusa bukhari ba da littafi ba ya rusa musulun ba da littafi ba haka muka samu kanmu yanzu me ya ɗaure wancan bawan Allah Abdul Jabbar na kanmu da bakinsa da Hausa yake zagin littattafai to shi ɗin wani littafi a wani littafi ya samu abin da ke bada to yanzu fa da abin da muka fi yarda da shi ke sai mutum ya zauna ya kafa kujera ya kafa kamara mai yawan wata tace ta kafa masa kawai saboda Allah ya masa baiwar sihirin magana kawai sai ta rusa abin da ya ga dama ba littafi to a hirɗinmu mu kama littafi duk abin da kake gani shubuha ce a cikin musulmi an gama da ita karanta littafi duk abin da kake ganin shubuha ce a bukhari an gama da ita karanta littafi in shubuha ce a aya an gama da ita karanta littafi masu qur'aniyun sai yanzu za su dinga karanto ayoyin fa bi ayi hadithin ba'da yu'minun kaza kaza kaza kaza duk ayat ayat ta zo da hadisi sai su sai su kawo ta kamar ba da ta tabbata tafsiri kuma haka ba sai yanzu kada kake jin Hausa kawai za a lalata maka tunani ba da ta tabbata tafsiri ne su din yanzu dan shekara 50 din yanzu ko dan shekara 60 din yanzu shine zai bayanin ayoyin alqur'ani to in muka bar littafi mun bar ilimi muje wala yudakhiluka al'ajabu malam yake kar mamaki ya shige ka tsara miki biyar kar mamaki ya shige ka bi an wujida dukhala fi sana'ati ilmi wai dan an samu yan kutse a sana'ar ilimi ma'a azimi sharafiha tare da girman wannan sana'ar wasilatiha bi warasin nubuwa da kuma saduwarta da gadan annabta tare da cewa sana'ar ilimi sana'a ce mai girma sannan sana'a ce da take da sila take da alaka ta kud da kud da gado na annabta yace yace kar mamaki ya shige ka wai dan an samu yan kufi a ciki wa kaifa yasihu hadha ma'a anna ilma shari'ati min zadil akhirah wa anna talabahu innama yuksalu bihi wajh Allah idil ulama'u warzatul anbiya abin da zai same ka na mamaki ko shine wa kaifa yasihu hada ta yaya za a samu yan kutse ya yiwu ma anna ilma shari'ati min zadil akhirah tare da cewa ilimin shari'a ba yana daga guzurin lahira wa anna talibahu innama yaqsidu bihi wajh Allah sannan kuma ilimin shari'a ba mai neman sa neman yardar Allah yake idil ulama'u warzatul anbiya domin malamai fa magada annabawa ne wannan shine mamakin da zai iya shigar ka yaya za a yi ilimin da ake neman lahira da shi ake neman yardar Allah da shi gadan annabawa ne amma a samu yan kutse masu bata shi a samu yan kutse waɗanda su masu lalata addini ne a cikinsa ya kamata a ce masu shigowa wannan harkar ya zama su ga girman harkar su ga lahira ake nema da ita sun masu nemi lahirar su ga gadon annabawa su girmama wannan al'amarin abin da zai baka mamaki kenan to ya za a samu wani ya haka za ta faru sai ma yace walakin yanqadil ajabu sai dai abin mamakin naka zai kare maka hina na tazakkaru annan annan nubuwata nafsaha lokacin da za mu tuna cewa ita kanta annabtar ma ma'a jalalatiha tare da girman matsayin da annabta ke da shi wa azimi qadariha da girman martabar da annabta ke da shi ka didda aha unasun zuran wa buhtana wasu mutane sun yi da'awar annabta zuran saboda tsantsar ƙarya wa buhtanan da shishigi na ƙarya to kaga ƙarshe digin ko in kana ganin girman ilimi kana mamakin me yasa za a samu ɗan kutse ɗan ɗale a cikinsa to annabta ma an samu hatta zahaba ba'dhum bi uquli kathirin minan nasi har wasu daga cikin masu da'awar annabta suka tafi da hankulan da yawa daga cikin mutane fa afsadu alaihim aqidatahum wa shari'atahum suka lalata musu aqida da shari'a min amsal al-kazzabi ad-dajjal al-aswad al-azzi daga cikin misalun waɗannan makaryatan ad-dajjal al-aswad al-azzi dujal eh dujal shine makaryaci ta ta makaryaci ke dujal ad-dajjal al-aswad al-ansi wato dujjal ɗin da ake ce masa al-aswadul ansi wa tulaihatul asdi da kuma tulaihatul asadi waɗannan duka sun yi da'awar annabta sun yi da'awar annabta sai dai shi wa qad raja'a ila al-islam sai dai shi tulaiha ya dawo musulunci ba'adu daga baya wa hasuna islamuhu musuluncinsa yayi kyau wa qatala fi sabilillahi har ya yi yaƙi cikin tafarkin Allah hatta kutila shahidan har aka kashe shi shahidi fi ma'arkace na hawan a yakin na hawan lokacin sai na Umar bayan an yi kadisiya shi wannan Tulaihatul Asadi ya musulunta tun annabi alaihi salatu wasallam yana raye so sahabi ne yayi yayi yayi ya musulunta a zamanin annabi alaihi salatu wasallam a shekara da tara bayan hijira bayan manzon sallama ya koma ga ubangijinsa sai ya faɗo cikin masu ridda daga cikin waɗanda sai na abubakar ya yaƙa a lokacin a lokacin yaƙin ridda to ya fatattaka ya gudu ya koma sham to a can a sham sai ya sake komawa musulunci ya koma musulunci a lokacin sai umar har ya halarci yaƙuƙuwa har kuma a yaƙin nahawan wanda yanki ne a ƙasar iran yanzu ƙasar paris ƙasar iran yanzu wannan yaƙi wannan yaƙi da aka yi to anan ne yayi yayi shahada an gane ko yanzu ɗaliban ilimi a mu duba littattafa na na na abinan na na malaman hadisi da suka yi magana akan akan sahabi akan sahabi mu yi bincike sahabin da suwaye suwaye ma waɗanda suka yi da suka dawo sun yi sun musulunta a zamanin annabi alaihi salatu wassalam sun shiga cikin ma'anar sahabbai kuma sai suka ridda suka ridda wasu ma yana raye sannan kuma daga baya suka dawo musulunci musuluncin su yi kyau kuma suka mutu akan musulunci shin za su ci sunan sahabi saboda katsewa da aka samu na musuluncinsu ko kuwa ba su ci sunan sahabi ba idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kowa ya je ya duba abin da zai duba sati mai zuwa kowa ya samu ilimi akan wannan eh an zo sai sai mu tambaya mu ji me aka fahimta akan wannan al'amarin to daga cikin su akwai tulaihatul asadi da malam ya kawo mana yanzu a cikin karatu wa min al-mutanabbi'in ad-dajjalin eh bari mu karasa wannan to daga cikin al-mutanabbi'ina in an ce al-mutanabbi al-mutanabbi shine me mai da'awar annabta mai da'awar annabta daga cikin masu da'awar annabta addajjali ne makayyata akwai musailama kazzab akwai musailama kazzab wannan shi tun annabi sallama yana raye sai da'awar annabta wa qad harabahu almuslimuna musulmai sun yaƙe shi wa lafiya masra'ahu fi ma'akat yamama ya gamu da mutuwarsa a yakin yamama ala yadi wahshi ibn harb abin a hannun wahshi ibn harb shi kuma shi ya kashe hamza wa hakaza istamarrat ga annabi alaihi salatu wasallam baya raye lokacin amma wahshi ya masa ba daidai ba ko wahshi din ya musulunta tun annabi sallallahu yana raye ya zo shi wajen annabi sau daya eh da musuluncinsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wani farin ciki da ganin sa ba saboda bakin cikin barnar da ya masa to amma ba yadda zai masa tun da ya musulunta sai ya ce to kai hakuri kar mu sake haduwa da ya mu sake haduwa ba gashi sai gashi a wannan sai gashi musulmatul kazzab wanda ya shiga hancin ya shiga hancin musulmai ya yi fata-fata ya ruda al'umma da sunan shi annabi ne sai gashi sai Allah madaukakin sarki ya rabauta a wannan washi sai ya rabauta shi da kashe musulma sai an je lahira annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala zai zai warware wannan wannan shi zai warware wannan wa hakaza istamarrat silsilatu silsilatu ad'iya an-nubuwa to hakan nan wato malam yace abinan can can me kenan jeren giya eh jeren giyar masu da'awar annabta haka ya ci gaba addajjalina maƙaryata al'affakina wato duk makaryata kenan eh abra usulin musalifa malam yace wato bisa zamunna daban-daban wa ma a kulli dajjalin fi'atun min aghbiya'in nasi kuma tare da kowane makaryaci akwai wata tawaga ta wawayen mutane nuna bisa khafatihi waɗanda suke imani da da da da da da me za a ce kafa wauta wauta gabawa hakara dana'a wanda suke suke suke imani da wautarsa wa yusaddiquna dajila kuma suke gaskata ne ƙaryarsa dajila kada suke ƙarya suke gaskata kuma ƙaryarsa to za mu tashi wal maqsudu min hada eh insha Allah ta'ala to karar mu tsawaita da yawa mutane su kosa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin mu kai daidai ubangiji Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da ya sanar da mu kuma ya sanar da mu abin da zai mana amfani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah